ya rasulullah alfasul sadis ko kuna ku yasa fasalin bayan na'am أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره انقداره العظيم ورضي الله تعالى عن عن الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المختوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأجواسي قلب الأقباز فريد الدهري على الإطلاق هاتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من عاد السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق بجاه رسول الله يا أئمة الشيخ اهدر إلى ناجي هذا المحضر والتعت في بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت اجتياز إليه اللهم أنت عبدي لا أنت ربي لا إله إلا أنت فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا وجد علينا بفضلك ومنك وكرمك وشكرك da jahi rasulullahi a yau muna zama na ɗaya bayan mun fita daga masail fiqhiyya wal fatawihi al ilmiya muna fasali na shida bayan mun gama fasali na biyar wannan fasali na shida na shautu jani za a dawo maka da waɗansu abubuwan ya sake tare maka sai kuma ya sake baza maka aiki kuma kaga ka gane waye waye waye wannan ɗariƙar na ɗariƙar shikuri ɗariƙar mu ɗariƙa ce ta godiya abinda ake nufi wato duk gaya gun da ake son mutum ya zamo yana godiya wa Allah ne shine kawai za ka iya ba wa Allah haƙi shi ma saboda ba za ka iya bawa Allah haƙin ba ka ce alhamdulillahi ma'anan alhamdulillahi ubangiji ni ni'imar da kamun ban san yadda zan yi gode maka ba saboda haka ina roƙonka ka amsa mun ka ce alhamdulillahi a madadina shine ma'anan alhamdulillahi shine ma'anan alhamdulillahi ka gode mun abin da kake mun kai ka gode min da kanka saboda ni ban san yadda zan yi gode ba shi yasa alhamdulillah ya gama dukkan godiya ba ka da wani godiyan da aka faɗa fiye da ka ce alhamdulillah to ɗariƙar gaba ɗayanta ɗariƙar shukuri ne idan ka zo ka ganka a cikin ɗariƙar tijjaniya to an kai ka ne muhallin da za ka yi godiya wa Allah irin godiyan da ya dace ma'ana astaghfirullah me yasa abokinka bai ce astaghfirullah ba sai kai saboda haka an zaɓe ka ne ka ce astaghfirullah wa ya zaɓe ka ubangiji to ce astaghfirullah wannan astaghfirullah godiyan godiya ne karanta tsarika salatu annabi la ilaha illallah da kake kana godiyan Allah ya zaɓe ka ne aka saka cikin babin masu godiya shine tsarikar tijaniya shi yasa ita ta zamo tsarikar shukuri sunanta kenan eh dariqatul shukri shine shukra nake cewa dariqu mahadul fadali war ridwan tsantsan fadala ne da yardan ubangiji aka zaɓi mutum aka sashi a ciki to me ya kamata ya gode wa Allah ushi sabi sunnatu wal furqani wannan shine to abinda zaka gane zaka tafi abin ɗaya ɗaya bayan ɗaya ka gane in aka ajiye maka abu guda ka bi shi ka ga har zuwa iyakansu za ka iya kaiwa sai a ce maka aiki ɗaya kenan daga cikin miliyan miliyan aiki ɗaya kenan daga cikin miliyan yanzu kamar yadda za mu faɗa misali fi jumlat min karamatihi irin karamci da Allah ya wa shau tijani da karamcin da ya bayyana a hannunsa a kan wa ba ma jara fi su sarifatihi da ba'abin abin da ya gudana ba a ba a ba duka ba ba a wani abin da mutane suka gane da shehu yadda shehu tijani ya bi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga jin tausayin al'umma haka shehu tijani ya dinga jin tausayin al'umma duk guri zaka ji ya roki Allah baya roƙon Allah wa kansa shi kadai sai ya jawo duk wanda ya imani da shi wanda ya masa hidima wanda ya ga girmansa ko ya ga girman yan uwansa ko ya ga girman matansa ko ya ga girman ƴaƴansa Allah ka bashi minan wal muwahib wal irfan wal tahqiq wal ma'rifat wal yaqin wal sidq wal kamalat wal jamalat wal haka haka kuma ubangiji kar ka sa in ya zo mutuwa annabi Muhammad ya zo gurin so ɗaya in kai wa shi wata jan kyauta ko ka ga ɗan gidansa ka ce wannan mutumin kirki ne ko ka zo ka ce ka gaida shi Allah ya maka wannan fiye da abin da na faɗan nan duk yayi shi kuwa ba a sanin girma sai ma abucin girma innama yukrimu yukrimu al-fadlu ahli al-fadli zawim in kaga mutum ka girmama shi to kai ma ka san girman ne ka girmama amma ba ka ba kowa da gan shi a sufan ɗan iska ne kawai to wannan sai ka duba ka ga mai irin wannan ɗabi'ar ya yi daidai da sauran mutane to anan ne za ka gane me Allah ya maka me kuma ake son mu mu koya mu koyi irin abin da ya yi shi ne dalilin sai mu ce mun yi niyyar karanta ɗariƙar tijjaniya koyi abinda za mu karanta mu ma mu ga yadda ya ji tausayin al'umma mu ma mu ji tausayin al'umma irin yadda ya ji sai aka zo aka ce an yi laifi hala ya kwa rikitarwa rikitarwa kan mana Allahu li sayyidina ka gani ubangiji yayi kyauta wa shugaban mu Abul Abbas shine wa at-Tijani shi Ahmad at-Tijani radiyallahu anhu min al-ihsan ya bashi muqamul ihsan wal irfani kuma ya sanar da shi Allah war rusukhu ya bashi kuma tsayuwa akan abu duk abin da ya fara mar addu'a tun da ya fara har ya koma ga Allah bai bai janye ba in ka taɓa bashi kyautar naira to da in ya fara maka addu'a har a ce ka bashi yana yaranta to har ya mutu bai fasa ma addu'a ba wannan ba in ba karimi ba zai yi to in ka duba manyan mu sai ka ga wanda kamar alheri baya manci alheri ni baya manci alheri ya dinga tafiye da kai kenan akan alheri idan ka samu mutum ya kauce to ya fita daga cikin wannan su kuma kokari suke su zawo da wannan abin sai dai su kara maka kawai a tafi da shi an gani wal iqan da tabbas kyautatawa wa mataji atus sunnatul muhammadiyya yana bin sunnan annabi muhammadu wasiratun nabawiyya da sira na annabawa ga baki daya idan ka zo ka same shi ɗabi'arsa za ka ga dukkan ɗabi'an annabawa ne ɗabi'arsa ɗabi'an annabawa ne ta ko ta ko ina ka ji shi baka isa ka kama shi ba ta ko ta ko ina baka isa ka kama shi ba saboda irin makarimul akhlaq ɗabi'arsa abu guda uku ne kaga a ƙawalu rasulullahi af'alu rasulullahi a hawalu rasulullahi to ba kowa ne ke haɗa ba shine ya ce maka an na ƙarshe a hawal shine ihsan an bashi ɗabi'an manzo Allah wal irfan kuma an bashi sani na Allah war rusuhu wal iqan kuma an bashi maratibul islam wal iman komi ya kai zural kunan duk gurin da zaka je in ka hau ka hau ka hau ka je don ka ji za ka same shi a gurin a cikin ɗabi'arsa saboda ɗabi'arsa sun kai shi duk gurin da ake so a je an gane ko wa kamalul istiqamati da kuma cikan istiqama istiqama shine tsayuwa akan abu wajen tsoron Allah Allah shi ya asalu hadal bab wannan shine asalin wannan babin da muke ciki za a faɗa maka ya istiqama shautsiya ne yake ka yi istiqama kaga wastaqim kama umirta ko ya wastaqim kama umirta to istiqaman nan zaka iya samun mutum yana da takawa amma ba shi da istiqama zaka samu mutum yana da imani amma bai da istiqama zaka samu istiqama wani abu ne daban wanda dan shakkin baya sa ka kauce ga barin abin da annabi yake kai ba zai yiwu ba eh istiqama Allah ka ba mu eh shine ko duk in duk duniya da su haɗu in ya ga ga abin da annabi yake kai in duk duniya su ce aka dan bari dan za a zauna lafiya ba zai bari ba sai dai duk kuɗi shi ko kuɗi shi amma ba zai kauce ba to shine istiqama kuma istiqaman sa kamala wa khulasatu kullu karamatin kuma an masa duk wani karama an keɓance shi karamatin walu babin an kullu karamatin walu babin dukkan wata karama walu babin da kuma kwaya kwayan karamar me ake nema a cikinta wa habahu min zalika kullu halan sannan an bashi hali hali ba makami bane shi hali kamar wani lokaci za ka ji wani irin farin ciki in ya zo maka ya kaji kamar ka yi ihu iya murnan kenan kamar wanda in bakin ciki ya zo maka ya kaji ka toshe kamar za ka mutu lokacin hali ne in an bar ka a makami za ka mutu ba makami ba ne shi zuwa yake ya tafi in an bar ka da shi za ka mutu ai ku lura wani lokacin aka maka wani abu na alheri sai ka rasa yin za ka sa kanka ai ba kuka kawai ba ai wani ya kama ka cije kama cizon murna ne ba wai na hali ne ba a barin mutum ya daɗe a kai in aka barka za ka zari domin za ka iya yin kyauta da gidanka wani duk abin da ka mallaka za ka iya yin kyauta da shi ai haka abin yake hali ne ba makami ba ne shi makami daban hali daban saboda haka in ya zo kamar ɗan hauka hauka ne haka in ya zo ya fara ta baka ya ce a barka sai ya wuce saboda ba haka ba za ka zauna lafiya ba ba za ka zauna lafiya ba a iya ɗaukarsa wani irin kyauta ne na ubangiji wa ilman kuma an bashi ilimi wa amalan kuma an bashi aiki da ilimin ma adima fihi nadiru ina baka isa ka ga wanda yake kama da shi a cikin irin taɗadiƙin wannan aikin ba. Wata rarrakin nasu masalan an bar shi ne shi misali a cikin mutane. Mimma yu haddiruka an jam'ihi ma qaddamnahu ka bincika ka gani ka ga irinsa da baka ji Shehu Ibrahim da ya zo ya faɗi nashi ba da ya zo ya ce wa hal absarat ainaka misiliya sa'iran sulukan wa jazban wani ulumu fuyudu idan ka ya taba ganin iri na to kaga wanda bai sani yace har shautu ya ne ke nufi ba haka ke ne ba zamanin sai yake nufi shautu ya ne ai shi ubansa ne shi ne ya turo shi shi ke bayyana sirrin shautu jana ai a jikin shehu ibrahim din ne ake ganewa shautu jana ya ce wahal absarat ainaka ahlama ishatan tun da kake ka taɓa ganin wani wali iri na ahlama ishatan komi nashi mai kyau ne min al'abdi daga wannan hazal abdi wannan bawan وهل أثرت عيناك أعلام إيشة من العبد هذا العبد فالحمد كله duk lamarinsa alhamdulillah ne kaga ya koma shukuru ya ce duk lamarinsa alhamdulillah ne shi yasa in kaji shobran yanzu zai yi wa zai ce ulu alhamdulillah sai ce alhamdulillah ulu alhamdulillah sai ce alhamdulillah ulu alhamdulillah ai an gama daure dukkan abin kenan sai a shiga kuma amma kaga haka zai ce kada Allah kullum ya dabe bai ce ulu alhamdulillah mun dade muna faɗa ba sa mu da kini ba an katange ka ne an shigar da kai cikin wani badi babu ruhu bati za ka yi godiya za ka nuna abin da Allah ya baku sai ka nuna abin da Allah ya baku to sai a ji kuma me yake zuwa sai a ji kuma me yake zuwa to duk wannan abin da na faɗa muku nan to mun fito ne daga kogin nan na alhamdulillah an gane ko wa yurshiduka zai nuna maka ila tafsilihi ma asalabnahu zai maka ɗaiɗai daga cikin abin da muka wuce wa akramuhu subhanahu ubangiji ya girmama shauki jani bi karamatin da karamomi zawati adadin ma'abuta adadai wa maddahu min zalika aka sake miƙe shi daga cikin wannan biya azami madadi da waɗansu mafi girman madadai wa zara alai min asari tasarif aka bayyana masa daga cikin gurabai na tasarrufi in ka zo nan ka yanci almajin shauta ne in aka yi nan shaci almajin shauta ne nan shaci almajin shauta ne wani ya cika sai ka zo wajen sa kana ganin ba za ka yi ɗari ɗan kanka ba ya ce wa ni almajin shauta ne a yi waiwayi a koma baya duk kowanne almajin shauta ne a gaiba wanda ya zo har tun da kan shehu abdulkadir jilani almajiransa ne filgai zuhuri sun riga shi amma kuma aikinsa suka zo yi da annahu khatimul wilayat al-muhammadiyya khatimul wilayat al-muhammadiyya yanda annabi Musa ya riga annabi Muhammadu a zahiri annabi Musa yana gaba da annabi Muhammadu ko wajen zuwa a zahiri annabi Ibrahim yana gaba da annabi Muhammadu annabi Isa yana gaba da annabi Muhammadu annabi Nuhu yana gaba da annabi Muhammadu wajen zuwa amma almajiran annabi Muhammadu ne a gaiba haka duk wani waliyin da ya zo a zahirai sun riga shi tijani amma almajirin shi tijani wurin da ake ta faɗan kenan idan mutum ya kasa ganewa amma ya gane akwai abin da ake kira hatimul wulayatul muhammadiyya in ya gane to ya gane akwai hatimun nubuwati in ya ce babu to anan ne sai yakin gira ne to amma giran duk abin da muka faɗa ba ma walakanta wani wali muna tare da su iyayenmu ne ba ma walakanta wani wali ba ma ganin kaskancinsa ba ma ganin tazlilinsa kullum ma muna cewa Allah ya ba mu albarkacinsu amma babanmu shine shugabansu zahiran wa batinan in mutum ya ce a sai mu ce to a wani wulaya ma shayin kai koma ga Allah sai mu ce wa ya gada a cikin annabawa ka faɗa mana in baka sani ba sai mu gaya maka shayinka ya gaji annabi wane ne, Isawiyun ne, Nuhiyun ne, Idrisiyun ne, Haruniyun ne, Yaƙubiyun ne, haka kowane waliyi da ka gani kujeran wani annabi ne, wannan annabin ya zo ne a kujeran shi kansa Yaƙubu ya zo a kujeran waye, na'ibin annabi Muhammadu ne, annabi Musa na'ibin annabi Muhammadu ne, amma da ya zo a kujeransa ya zo, saboda haka duka amma hatmul wilayatul muhammadiyya wanda ya zo ne na'ibin annabi muhammadu ne mubasharatan shi yasa shi wata jani radiyallahu ta'ala anhu manzon Allah ne yayi tarbiyyarsa da hannunsa ya bashi duk abin da zai bashi hannu da hannu shi yasa wannan shine kuma tun da yazo yace shine akan kujeran ba mu ji wani yayi motsi daga shekara 300 zuwa yanzu ba babu ne ba waliya ne a duniya da saboda haka maganar shi gaskiya ne kuma ya faɗi abin da zai faru ya ce ta ce fayar da ciwon nasa alaga ya ma ya kunu alaihi min bikin wa shiddatin abin da ya faɗa sai da aka yi shekara ɗari tukuna aka ce kai ƙarni ɗaya kuma ya zo ɗin da ya zo kuma sai ya ce ni ne sahibar faidati shi ma da ya tashi faɗan sai da kuma shautu ya ne faɗi kalan yadda zai zo sai da ya zo a shekara ashirin da tara zai yi motsi ya yi cara duniya ta sani da ya zo din kuwa bai iya motsin ya faɗa ba sai da ya kai shekara ashirin da tara daidai ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani iz annani halifatun tijani kaga magana ta tabbata shi kuma sai ya ce to shikenan وما قطعوا في الشرق والغرب فتفة إلى مكة إلا للشم الشزاء ولله وعين اليوم عين محمد سرى سره في هيكل ووائي سيتي duk abin da zai faru zuwa tashin kiyama shi kuma ya faɗa kaga ya ɗauki handi oba ya zo ya aji sai ya ce wai a cikin isa la ya kunu la ya tumbu aida mamatin ruhi wal khairu yudfanu sai ce mene baitin yake cewa na baya yake cewa hunalika ammal faidu la shakka lan tara shiwa arifin billahi wa shar'u mutqan baitin anan ne yace annabi isa zai zo na war rijari rijalu bidini imamil hashimiyya da yanu wa yati masihun annabi isa zai zo war rijali rijaluhu mazaje na su ne mazajensu sun da su taimake shi wa ya ci masihun war rijali rijaluhu annabi isa zai zo in ya zo wanda zai aiki da shi da mazaje na ne eh war rijali rijaluhu bidini imam al-hashimi ya tadayyana shi kuma zai tafi ne akan matafiyar annabi muhammad eh bidini imam al-hashim ya tsaye hunalika to anan ammal faiz faiza na ta cika la shakka lan tara shiwa arifin billahi a lokacin ba za ka ga wanda suke aiki da annabi isa ba sai dai arifai hunalika ammal faiz la shakka lan tara shiwa arifin billahi wal khairu yudfan to daga nan sai ce to in ya aka binne alkhairin sai ce maka idza lam yakun man yazkurullaha an binne alheri ma'ana annabi isa zai koma ga Allah saboda haka mazaje na za su koma ga Allah wanda suke tare da shi ya ce to iza lam yakun man yazkurullah daga nan za ta za ta da kiyama kenan iza lam yakun man yazkurullah idan mazaje na suka koma ga Allah wanda suka taimaki annabi isa suka koma ga Allah zalzalat zalazilu sa'ati to duniya kuma za ta yi girgiza za ta tashi kiyama wa nadal mu'azzinu mai kiran tashin kiyama zai an an yi hanjewa ba ko bai ba haka abin yake haka abin yake idan ko mutum ya ce bai yarda ba ya dawo ya zo ya duba yanzu ga Allah ramma masallaci zai je duk mutanen mu na Allah da ka ga su ne a masallatai su ne suke sammako kuma suka je su zauna a yi a gama a bar su su ci gaba da roƙon Allah amma yan zilla-zilla ai Allah Allah ake mintoci ake dubawa minti nawa za a yi sallan tukunna a je a yi sallan a fita a gudu har wani munafiki yana cewa ma an ka an ka yi sallah an ka zauna a cikin masallacin baka da imani wanda ya fara fita shi fa kowa imani to wayannan abin da yake faruwa kenan a kaga an samu asaru tasarrufi wal kashfi da kashfi wa ta'rifi da ta'rifi ma yunbiu an al-hususat al-uzma wanda zai baka labari irin kebantan da Allah ya washe tijani mafi daukaka wal mahbubat al-kubra da irin so mafi girma al-mushiru ilaiha qawluhu wanda qawluhu sallallahu alaihi wasallam an Allah wanda hadisul qudsi yazo daga Allah yake nuni akan wannan hadisin cewa fa idza ahbabtu kuntu sam'uhu idan na so ka sai ka zamo kai ne jina ashe Allah ya so shehu tijani ya zamo jin Allah allazi yasma'u bihi wa basaruhu allazi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa nahi ka biha ka koma ka duba min al mutaba'at al ayati ka bi abin ka bi ayin wa karamatin ka bi irin kyautan da aka yi wa shehu tijani wa inayatin ka bi irin kyautan inaya da aka yi wa shehu tijani shin zaka same shi a cikin wannan babin afa man kana ala bayyinatin min rabbih wannan abun ya buye ne ko kuma ya fito fili daga ubangiji da ka iya gane shi da wannan ka je ka bi ka bi karatun mu ka yi adalci ka ɗauka duk abin da baka gane ba abin da muka faɗa ko da so ne babu laifi mutum ya so uban shi amma mun yi ƙarya ko mun yi zulme mun yi ƙarya ko mun yi zulme abdi wannan sai a ga ashe eh duk wa'annan alamat wal asarat wal tasarrufat wal takashf wal ta'rifat wa ma siwa zalika kulluhu baninun min janibi rasulullah sannan mashawt jani ya gada afa man kana baitin afa man kana ala bayyinatin rabbi wa yatalu shahidan minhu ka je ka karanta sai ka ba da shaida ka ce eh shehu tijani gaskiya ne warisun nabi saboda haka hatimul muhammadi zalika kan ranka ya baci zalika abinda ka ji mun faɗa wal fadlul azim fadala ne mai girma daga Allah da yawa shau tijani wa muradul jasimi shine muradin Allah mafi kauri wa mattafaka illa li abdin mahbubin ba a samun wannan abun ya tattara illa li abdin sai gabawa mahabubin wanda Allah yake son shi Allah ka so wa margubun abin kwaɗayi fihi matsalobun kuma yana da abin so a jikinsa wa kada a jarar lahunin karamati sai aka ce to shau jani bayyana waɗansu abubuwa saboda mutane su gane ka a jarar lahunin karamati alhaji sayidina Allah ya gudanar da waɗansu abubuwa shi karama kamar mu'ujiza ne ana yi ne ka bayyana abin da mutane suna ganin ba zai yiwu ba ya yiwu a hannunka sai a gane kai waye ko a gane dan iska ko a gane mutumin kirki haka abin yake domin da sihiri da karama da mu'jiza da istidraji duk abu ɗaya ne da irhasi duk abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne gwargwadon gun da ya bayyana shine ake ganewa a jikin wa ya fito in ya fito ya ce kai ku fita hanyarsa wannan sahirun kai ku ta hanyarsa wannan in aka taba shi ne magana Allah zai saurare shi. Wa shehana bil Abbasi Maulana Ahmad Tijjani. Shehin mu Abul Abbasi Maulana Ahmada. Shi ne Ahmada mai yawan godiyan nan. Shi ne Tijjani, Tijjani kenan. Ma la yukadi ya uddu. karamomi sun fito tanunsa ma la yukadi ya uddu baka isa ka gidan ya ba wala yanhasiru kasaratan wala yahidu baka isa ka ce ga yawan sawa balle ka masa iyaka fala talqa ahad min qirabatihi wa dawihi kar ka gamu da ɗaya daga cikin makusantansa ko ma'abutansa aw min man yusahibahu ko irin a'a ko kuma wanda suka sahibanci zama da shi wa yalihi ka bi shi ka ji shi illa wajatahu lahajan bima tafaka lahu min zalika lahajan sai ka same shi mai faɗan in aka ce da Allah a nemi su sai da yi muktaru kunti ba kadire ne waliyin da shautu jani ya samu a pass kenan wanda ake ji da shi a lokacin ake ganin la sharika lahu ya ce ya cire hula ya san shautu jani shine sahibul asari su kuma pass a zamanin shautu tijjani duk wani waliyin duniya idan ka cika sai ka je fas tukunna sai an gwada ka fas kamar shi ne markas na wulaya wanda ake gwada waliyi ka kai ko baka kai ba fas duk yana cike da waliyai yana cike da waliyai matuƙa to in mutum bai je fas ba a wulaya to bai cika ba kamar annabawa ne aksarinsu sai sun tafi sham aksarinsu sai sun tafi sham wanda saboda shigansu sham Allah ya ɗauke wa sham waɗansu bala'o'i har sauro babu da a sham domin aishatul ba'uniya ta waƙe siffar sham saboda irin Allah da ya yi ma garin suna cewa amantu billahi wasta snaitu jannatahu dimashqa rawhun wa jannatin wa ridwanun qala rifaq wa qad khabbatha ma'iluha al ard darul lahal fayha bustan jara wa safaqa yalqana biha barada kama talaqa qadun al khuld ridwan ko ta ko ina an kewaye sham in ka zo zaka shiga ruwan da zaka tsallaka da ka kamar yan matan aljanna ne su ce maka mara ba mara ba mara ba mara ba eh haka saboda babu sauro babu wani abu mai izaya a garin saboda haka a hadisi ma yazo tashin kiyama a sham za yi saboda ma karrama Allahu eh to haka haka magari haka pass haka Allah ya mata da wadiyai waliye sun shige ta sosai sosai kaga duk wanda ka same shi illa haja ne mattafaq lahu min zalika ce ba shehu tijani ba wannan zai iya ai sai ana jin wali wani kenan wali wani kenan sai gaba shehu tijani sai ce ya sallama wani kenan ya sallama shine dalilin tashin sai wannan tajawudin na shekaru yana da shekara talatin ashirin da wani abu bayan rasuwan iyayensa ya fita ya fara tajawuli talabu kullu abidin awahin talab kullu abidin awahin gamuwa ne da mazaje ne ka sani a Allah in aka je ne ka sani shine da ya zo Tunis da ya girgiza su akan bangaren abin da ya shafi hadisin manzo Allah shine sarkin Tunis ya ce to ai shi zai rike maka zai rike garin shi zai rike makaranta za a biya shi rawatib da komai da komai da ya ja kawashe gari ya guje bar garin ba wannan abin yake nufi ba shi yasa shi shehu tijani aksari malamai ba san shi a muhaddisin ba sufaye sun san shi muhaddisi ne saboda an ce ba a yi waɗansu malamai a cikin pass guda uku a ɓangaren ilimi ba kamar shi na farko ahmadu makari na biyu mai ahadari na uku shehu tijani ba a yi waɗansu malamai a magarib kamar wa'annan ba sai dai su biyo bayan su shehu tijani kuma kaga duk yawancin mutane ba sun sha ɓangaren malamin hadisi ba to kuma shi a ɓangaren hadisi kidigat ne domin abin da ya nuna wa mutanen tunan sawa kenan su aka malamin hadisi suka san shi kuma ya zuwa samu malama a garin da hakan ne ibrahim rayyahi a yake kayan su daga baki ɗaya ne zai shiri shi to duk gurin da ya zo ya ja su ya nuna musu waye shi sai ya gaba da har da ya zo masar ɗin ai shau ibrahim ya faɗa mutane nawa ne suka zo masar suna cewa misluka alfun misali a sa lisanul hal ne yake cewa misluka alfun ɗin saboda ana amfani da lisanul hal irin ka akwai dubu a nan garin in kana gadaran ka kayi kaza to akwai in kana gadaran kaman Kano da ake magana misali to lokacin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya zo a zamanin Jamaluddin Abdul Nasir ai wannan abun ya bayyana to Shehu Tijani ya shiga Shehu Tijani lokacin da ya shiga kuwa Mahmudul Kurdi shi yake rike da ƙasan. shi yake rike da shi bangaren ulumu wal ma'arifatu wa kulla shi amma da shi ya zauna matsalan da aka kawo aka kawo wa mahmudul kurdi mai da shi da shi ne yi shi ne ba da amsa a matsayin bako zai wuce aikin haji shi ne ya lallami shi su zauna dan ya amfana da shi tijjani ne shi yasa lokacin Shehu Ibrahim da ya zo suka tambayoyi suka nemi su kure Shehu Ibrahim a masjidun Nafisa da ya yi sallan juma shekara ɗari tara da gina masallacin baki bai taba zama liman ba. Shekara ɗari tara da gina masallacin baki bai taba zama liman ba. Sai da aka je masallacin suka ce Shehu Ibrahim shi zai limanci a gwada shi a gari a gaban mayun larabci. shine ya tashi huduban sa al-ma'rufa bayan yayi huduban shaddud yana zaune Ahmad al-Ghazali shine ya tashi ya ce ma dama wa'annan suna nan to musulunci ba zai ba bayan a ranar suka sa masa Sheikh al-Islam ce me kake so a maka a garin nan ka same ta ni ba zan yi karatu ba yace mutane uku sun shigo misira ibn al-arabi al-hati ya shigo ba ya zo ba ne dan ya karu da ku sai dai ya kara da ku shekara 600 baya shehu tijjani ya zo abul abbas bai zo don ya karu da ku ba ya zo ne dan ya karar da ku ya zauna wajen mahmud al-kurdi kun sani ni ma bihamdillahi na shigo ne dan in karar da ku ba nema wani abu ba sai dai ƴaƴa na su nema a wajen ku wannan abin da ya faru kenan To ashe kowane irin abu in ka bi shi biddika ka nemi sanin yadda abin yake ka bi yadda yake za ka same shi a muhalli ga gurin da yake ga gurin da yake shikenan amanan ilimi kuwa an ta'uda a saifa ta'udu ila kiradiha wuka takori in aka zare shi ana yawo to akwai ta'adda domin wanda ya zanka da shi ya san ba aminci amma ka mai da shi a cikin sai a yi sallah da kai ma eh amma kana zare shi to an san cewa sallar saifun likitali amma kana mai da shi sai ka ce ma'anarsa salama ya samu daga ya sa hannu zai zare ka ce me ya kawo haka to haka abubuwan suke cikin tafiya to duk kowa ya san shauka yana kan haka wa muhaddisun bima ra'a ladayhi kowa yana magana da abin da ya gani a wajen shauka ne wa shaida min al'ajabi hunalika zaka ji wani ya ce ba shehin nan na magarib ba ai wannan shehin kaza ne ba shehin na magarib ba sai da ya kewaye magarib ɗaiɗai ne wanda bai sallama shauka ba wanda kowa yana ciki wanda kuma tun shi ya shiga ya shiga magarib ne da bala'i da fada misali ba ya shiga ya shiga musu ne shi ba komai bane amma dan kasuwa ba jahili ba ba kuma talaka ba domin ya shiga da dukiya cikin garin yana shiga farkon tashinsa da ilimi aka fara yaƙi da malaman garin da raina hankalinsu da karama shigansa da dabbobi cikin masallaci ba sa cin abinci ba sa fitsari ba sa kashi dabbobin yana ajiye da su ya daure ya tsayar da su waje ɗaya suka tsaya kuma yana sallah a masallaci aka ba ka ce wannan wani irin ba ƙauye ne ya zo mana dabbobi masallaci kuma ya ƙi kula su ba faɗa ba zagi yana abubuwan suka kai ƙararsa wajen Sulaimanu sarkin Maghrib. Sulaimanu sarkin Maghrib ana nan ana nan waƙiyya ta zo, ai akwai wannan gidan da aka sa Shehu Tijanin ai gida ne na gwada wulaya. In ka zo shi sarkin an gina gidan ne an malamai ne fiye da inda ake zato. Shi kansu Sulaimanu ai waliyi ne. in ka zo da ɗan ƙanƙanin wulayen ka zaka ba su ala ya ce sarki zai sauke ka to za ka mutu ne wa shi gari eh gidan ake kai mutum in an kai mutum washe gari za a ji a ɗauke shi ya mutu wannan da shi aka gwada aka ɗauki shi wata jana kai shi gidan aka ce a ji a sauke shi a gidan ai dalilin da shi wata ya shiga gidan kenan washe gari wannan bakon zai dame su ana zuwa washe gari sai aka same shi aka ce an kamar abinci ne ta ba kun kamun abinci ba kun zo dai ku zo ko na mutu shine daru maraya sunan gidan kenan daru maraya da ya duba sai ai wanda yake kashe mutanen ya zamo almajiri na ya karba dariƙa gashi nan shine wannan me sunansa bare wanda ake gani ba baya ba mutum bane ba kuma dabba bane rauhani rauhani shine da aka je wajen sarkin magarbe ya ce kai to fa ba ni labarin ka ni fa ina da damuwa wadda na zo na tarar a kai na samu iyaye na suna cewa mu jinin annabi ne amma a rubuce ban tabbatar ba sai shehu jami ya ce to babu laifi shiga wannan ɗakin ga shirin da karanta kar ka ji tsoro amma akwai abin da zai faru kar kuma ka fito shehu jami ya zauna anan shi ya zauna can sarkin magarib ya ga abubuwan da ba zai iya ba fito a guje da wajen shehu jami shehu jami ce tashi mu koma ce karanta a gabana ya karanta a gabansa da ya karanta a gabansa da ya manzala ya tajalli ya bayyana a gabansa sai suma sarkin magarib wannan ai dalilin da gidan ya zamo gidan tijjaniya har yau ke ai gidan sarauta shi ne da ya yana cike ce ya rasulallahi wannan ne yake tambayanka yana son ya ji ne daga kun daga bakinka shi ɗanka ne ya ce huwa waladi yan tasiru bi hassan to shi ne da ya tashi sai ya ɗauki doki sai ya hau sai ce ana tijjani wa farsi tijjani wa kullu man kana fi hadhihi al-ard tijjani ya dinga za yi gari da ya ya ya shiga hali wannan shine dalilin ai zaman shehu tijjani to shine lokacin da shaujani ba tarihi ko da yake a babu tarihi ne karatun ma tunda sun ce karamomin da aka yi mata da abubuwan da aka yi ya aka yi ya zauna a gurin wannan shine dalilin kuma kowane malamin aka tambaye shi aka yi duk wani malamin aka ce yana jin wani abu sai shi sarkin magarib ya zauna ya ce zo ga shehu sanin ku buga gabana to wani wani ya zo da matsalolinsa na mudawwana a ajiyunsa ce da ce me na sawa a ajiyu ya ce ka ajiye a ajiyu ai ba a jihu da ka saba kaza da kaza ka ɗauko ko ya ce to ai kaza kazan asalinsa kaza ne asalinsa kaza ne asalinsa kaza ne ciro na a jihunka a gaban sarki ya yi haka ya haka ya ciro ya zo da shi ne in ta rikice ya kawo dalili sai ya gaba hakan ba wannan duk abubuwan sun faru duk suna rubuce gaba ke duk abin da nake faɗin nan suna rubuce akan shehu su jami'a to kaga kenan ashe abubuwan da yake gabansa dole sai kaga minal ajabi wannan dalilin zaman kenan har sai di Muhammad Ghani sau jani ya ce in ya rasu shi ne masalla sai di Muhammad Ghani shi ne ya tafi aikin haji shau tijani kuma ya rasu shau Muhammad Ghani baya baya makka da ya tafi ya tafi makka ya fita aikin haji shau tijani ya rasu shau tijani bayan ya koma ga Allah sai aka zo yaya za a yi sai aka a dai tattace shau tijani ya koma ga Allah shau mamar ligari shi ne zo ya sake yin tarbiyyar shau umarul futi ai shi ne shirin shau umarul futi ai shau umarul futi daga Najeriya da ya tashi ya tafi aikin haji ai madina suka haɗu shi mamar ligadi da shi mamar ligadi ya rike shi cika masa duk abin da za a yi daga nan ne ya sake dawowa najeriya ya zo ya zo alkanani da ya zo alkanani daular alkanani ce ina za ka je ce zai je sokoto ne to a lokacin kuma akwai gaba tsakanin su da sokoto sai daular alkanani suka ce a kashe umarul futi ashe makiyinsu ne zai je wajen makiyinsu ya tsaya a wajensa shine sai suka da daddare suka kai mar hari don su kashe shi suka je suka same shi yana zaune yana kallon su amma an yalla wa absarahu dukan su fasa gani suka je suka sake fadawa alkanani ya ce wa shagari ku koma suka dawo da suka dawo yana ganin su bai yiwu ba suka koma ce mutumin nan fa ba zai kasu ba ce ba zai kasu ba suka ce to mun je ba ma ganin shi sai ce to da rana in ya fito cikin jama'a su kuzo kashe shi da rana a yi ta kare tun da ya a kasan mu yake da ranan suka zo za su kashe shi ba su san shi da waɗansu rijalai ba kawai sai ga rijalul gaibi kullum musallatu sai ku ala yadi sun kewaye shi ko suna jiran in wani ya isa wato in uwarka ta haife ka zo shi ne zuwa kuma suka ce fa wannan mutum fa ba zai iya kasuwa ba ba zai kasu ba ya ce yaya ce duk inda muka gwada ya fi ƙarfin mu shi ne aka nemi sulhu aka kira shi umar rufuti to yanzu mun yadda za ka tafi shi umar rufuti bai musu musu ba da amma za mu ba ka yar muka aura dalilin da alkanani ya ba wa shi umar rufuti ya ɗaya kenan muhammad bello ya ba shi ya ɗaya shine suka haifi mutanen masu canjin kuɗin nan ɗan leman duk ƙabilan ɗan leman zuriyan shi umar rufuci ne shekaransa goma a Najeriya. ɗan leman na jihar ne da ai duk zuriyan shi umar rufuci ne shi ne ya tashi sai ya dawo ya wuce aka ba shi hatfu aka haɗa mana ya tafi da ya dawo shekara uku ba a yi ruwa a maiduguri ba shekara uku shine sai suka gane shi suka taba shine sai suka tashi sai suka zo suka nema yace ai din naji tausayin ku ne da duk hari dai wallahi shekara dai ba za ku samu ruwa ba ai abin da yasa na bar ku kenan yana cikin rimahu yana cikin rimahu duk abin da na faɗa muku yana rimahu duk abin da yana cikin rimahu ai to haka abubuwan yake saboda haka su kujera na wulaya yadda to shi ne shi shehu muhammadu rigali shi ne ya sake yin tarbiyyar shehu umar rufuti amma da pal something pal shi ne shehinsa ba umar pal ba ne eh wani pal da yi kamar haka shi ne asalin shehu umar rufuti da shi ke gadara daga baya sai komawa shehu muhammadu rigali to sai kuma aka samu rikici tsakanin muhammadu habibu dan shehu tijani da kuma ɗan Sulaimanu sarkin Magarib. Shi kuma sai di Muhammad Al'abibu ya ce, To, tun da abin ya zamo haka zai koma Jaza'ir, ba zai zauna a daru maraya gidan da aka ba wa baban shi ba, kuma zai cire baban shi. Sai fas ta rikici. Ya ce zai cire, dole sai ya cire shehu tijjani. Ɗaya daga gurin ya mai da shi garinsu ko aljazair aina mabi aka buga aka buga ya ce wallahi sai yayi aka zo aka yi kamar an yi sulhu shariftakan ta sake jansa kawai sai tona shauci ta ne sai aka nuna ma gidan an tona shauci ta na fitar da shi a garin shi ne aka yunkuri aka zo sai aka samu ana cikin wannan rikicin sai ga shehu Muhammad Ligali ya dawo kuma daga aikin haji shi ne aka yi sulhu ya sake masa sallah aka mai da shi shine dalilin da shehu Jani kenan a gurin aikin su an zartar da wannan wasiya sai a duk bala'i ai baya faru ai a duk wani bala'i in ya faru akwai abin da ake nufi duk wani bala'i in ya faru kai dai ba ka son a yi bala'in ne ka fi son a baka komai a cikin sauki ne amma wani wurin sai a ɗuɗɗura maka ashar a kan hanya a gada ka daure in ka daure sai ga kuma alherin da zai biyo baya a yi maka kagi a maka shari ai duk wani abun sai an yi haka tukunna wani abun yake bayyana to ka gani fasarat inda umli kasar kuma yushahiduna minha sai zama mutanen misra amin mutanen da suke tare shautu gani suna kallon abubuwan da yake bayyana waya rauna min al'umuri almunabba'ati anha suna ganin abubuwa wanda yake zuwa wani irin labari amran daruriyan al'amari ne wanda yake daruri wa ilman kuma sun san shekiniyan la yastagaribuna suduraha babu wanda zai bakuntar da abin da aka faɗa ya zo a wannan lokacin wala tankiruna umura kuma baka saka yin inkari ka ce ƙarya bane an yi a gaban ka ka gani kamar a ce faɗan jos ne mu da muka gani sai a zuwa ce mana kai da Allah ƙarya ne to ƙarya ne kai kai wa yace ai shi daga Kano yake aikin banza to a malami ne fa a Kano shehi ne wali ne ka zauna a jos ne ka san haka yace shi bai da ba ƙarya ne abinda kuke faɗan nan ba za a yi haka ba haba kaman dabbobi kaman kaza kaza ai hankali ma ba zai kama ba sai mu ce baka da hankali ne ai na faɗa muku lokacin da aka yi faɗa da na fito gaban faɗan na ga faɗan na ga abin da ya faru na ga ba yadda za a yi cikin hayyaci a yi wannan faɗan a zauna lafiya sai an kira yan wiwi an saya musu wiwi sai na ciro kuɗi na bayar na ce duk wurin da wiwi yake a jasi sai na sami shi mallam na ce akramak Allah na ba da fatawan a shawiyu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce akramak Allah ya ce mala da su na ce akramak Allah ka wi wi na ce akramak Allah in ba a sha shi ba wallahi ba za mu kai ba sai ce to Allahu akbar Allahu akbar to shi kuma ya san ai na shiga gaban yakin na shiga cikin yakin ba wai ina kwance ne a daki abubuwan da yake faruwa ba a gabana ne da ni ake yin gumurzu inda ba dan an sha wiwi in ba da wannan ya tashi kaga shan wiwi a lokacin kawai ruwan ruwan shayi malamai ma an ce suna an ce ana ana ana dafa shi ba za su tada hayaki ba ne amma suna shan shi a ruwan shayi kuma ka lura waɗansu yadda suke rantsa-rantse ai da ka gane akwai wani abu to irin wayannan abubuwan duk suna faruwa baka isa ka yi musu ba na tafi a biyu suka na faɗa musu doktoci na suka ce ai wannan haramun ne na ce ai kuna zaune a cikin ai ba ku san komai ba ba ku san komai ba ni ina cikin gari in aka kira sallah ji nake zuciyata kamar na fashi saboda duk kiran sallah ba kiran sallah na sallah bane na bala'i a Allah kiyaye wala tankiruna umar fa haddasa an baharin hadis an bahari wala haraj ka ba da labari ga kogin abin da ka gani a kogi wala harajin babu laifi shi ko abin da kogi ya zo da shi yana zuwa da diamond yana zuwa da kashi da rausu da zinare saboda haka ba da labari in abu ya zo irin wannan yana zuwa ne cakuɗe da mai kyau da mara kyau yake zuwa to ba da labarin duka ba komai wala harajin warawi an mashahada la ma fi salkin nuquli indirajin ka rawaito abin da ka gani ba abin da ya shiga ya dattare waje ɗaya ba wa ƙarshen hatna min sayidina mun gani a wajen shau tijani ma la yusa wa la yustuqsa min hawariq al izami mun gani kaga wanda suka zauna da shi kenan wal karamatu jisani mun ga manya manyan karamomi fi gaibatin wa huduri yana zaune ko yana koyi bai fito ba wa fi safar wal iqama wajen tafiya ko zaman gida wafi jullul umuri cikin mafiya yawan al'amurori mun ga karamomin shauta ne wa wala asnafin kuma ya zo daban daban daban daban daban daban daban daban irin karamomin muktalifatul ausati siffansa ya sa ma baina tasarifat min dafa al wajen juya tasari misali akwai waɗansu mutane kamar mun karanta a baya a cikin jawahirul ma'ani mutanen da suka zo za su halakar da gari shau tijjani almajiransa yake garin ya sa yana zaune daga fas ya tsaye da su a gurin da suke gabaki daya ba wanda ya sake motsi da sauran fas ne kawai abin da yake yi wa amri bi amrin lahi in kultu kunne kunne shi idansa ba irin idanka ba ne wanda baka ganin bayan ɗakinka a ba irin haka ba ne ido ne wanda yake gani irin idan ganin umaru da yawa ya sariyatu aljabal jabala ka kalli abu ko da ya kai shekara mil dubu ne kana kallon abin da yake faruwa saboda dalilin wannan ne aka ce ya shekha tijjani ba ana nufin shehu tijjani Allah ba ne ana nufin wanda Allah ya yarda da shi ka kama kafan wanda Allah ya yarda da shi don kai ma ka zauna da Allah lafiya aikinka bai kai ka kai ba don haka ce ya shi ya tijani ba laifi ba ne ba illa ba ne don yanzu in gobara ya zo maka gida kan ya ƙarshen kwana-kwanan ka bar su bara idan kana da police ko kana da sojoji kana da abokanai in yan fashi suka zo maka ba Allah kake kira ba ga shi a karabu ilaika su kake kira su zo mushriki na mutum ya kira Allah mana ai ba Allah yake kira ba sai ya kira wanda Allah ya dora su akan wayannan kujerar su ne nuwabu sai su zo shine ma'ana muke cewa ya shautu jani ya shautu rai in wannan bai fitar da kai musulunci ba namu ba zai fitar da mu musulunci ba wannan shine abin da yake faruwa Allah ce muke mu a eh ma baina tasrifat min dafa'il khududi shine ai tun kuɗi bala'i in bala'i ya zo maka wa kake kira Allah idan kana da hannu polis kake kira barayi ne suka zo gidanka suka kewaye wa kake kira ba Allah ne amma da dama kai abokin kwamishina inspector ne general kuma kai abokin wani gun leader ne su da ka kira a waya kana koyi kana kira ko Allahun ba za ka ce ba su kake son ka ji amsin kiransu ko su zo su yi maka aiki wa nasarul mazlumi wa tafsirul ta'ani da taimakon wanda aka zalunta da yawaita abincin abincin kai kaɗan ya maka addu'a ya tsawaita wa ibra'ila ahati in baka da lafiya ka zo ya yi maka addu'a Allah ya warkar da kai wa bai wa bainal mukashafati wal ijabati da'awati ya nuna maka wani abu ka gane ga yadda abin yake a amsa maka addu'a idan ka nema وغيرها من حوارق العادة دوئر وين من الأمور الساجرة من وانا دسن زورة بشوت يعني وعلى يده كما أحننسا الحمد لله لا مشكا تساليفات دانك ممن يلتشكو إن شاء الله لم يا كما تمتاشي وعلم أن الكرامة على جسميني amma in mun tafi da wannan zai haɗa mana karatu shi muna cikin rayuwa ranar Monday insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أن يسر الحق الهك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من دار الذي فلا تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين